Gracias. التعليم هو محل الخزينة وبيقطع من تنزيل وبيقطع تنزيل الإبلاغ عن التنزيل على أن الجامعة الدينية والعالم الجديدة والدينية في الإحصاء مع الإبحاث والعلم يأخذ شجر مستقبل على البيئة ولا تكون على وفي ترى أقيم على السنة أبعد من التنزيل مستقبل المتعودة تدريب هو على كما نعلم أن المعنى في التعليم وسكتي أو الشيء أو سلمة من الأسئلة التي تسلمها Wanda aka sai da karatu tilawa wanda yake karatun Qur'ani idan ya zama halin sujada ba a cewa zai zauna sujada illa ala wani sai da yana da alwala wai ka da wala ya karba don wala da sujada wala sallama sallama da ya gare ni ko da kake da rabbi min hasa akwai da a cikin ya kabara da ne da gode da gare ta sun da gode da gare ta ya da gode da kabara amma ba a kai nan ne ba ko kabara a ce ya kabara ko abu ne da sai wai da gare mu ya kabara ya da kowa ya yi wanzu ba a mangara a harafin fadilarci wannan ya karanta bayanan sa ya da sallah da farilla ko ta nafila da yana zuwa da ita ila ya kaso yan malikawa suna ganin a karanta bayanan sa ya da sallah da farilla ta lafiya ne dan rayuwar wanda imamu mai suna wato ba mai karaya ba da suna wanda ya karanta bayanan sa ya da ba sallah su ba yana bukatar zo ana bukatar zo da su ya malamin ko matakai da ne biyar da ya ga ba su da daga ne kai matsayin mutum ya iya gane fuskar wanda yake zaune tare da shi ba ko ba da asir haka nan wanda ya karanta malamin sujada ba sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da sujada tilawa malam da sarwa shirin matakar rana ba ta fara fasa masu ba idan rana ta fara jirgita wato ta fara jaji jaja ko ga ta kawai in ya karanta ba ya zo da sujada ba sai ya je ta nema halin sujada wasu ruwan bi salata safari ko na masanin da wani sallata ne kamar za ba da musamman da ba shi da shi wanda ya tafi da da yake da kai ba da dai kudu wai su ne kamar ba wani ne shi ne da yake da kai mila arba'in da tabbas ba laifi an yi ta sura salata ana bukatar sai ka sanin sallah sannan ita take ne raka hudu to in kasar da ta yi salli a raka ta yi ya sallah ta ta raka biyu illa magariba amma ban da magariba wata ita raka wuce ba za ka suru ba a cewa ai bata ka suru ba a cewa ai ta raka biyu a raka uku da ake shi ya sa ba a kiran ta salatu shahidi sallan mazauni saboda wanda wanda yake matafi yana yin ta ne kamar yadda mazauni yake yin ta wala ya kaso ba a farin kasar wata ya da wutan nasiri sai ya ga tare ga ruwan garin ya fito daga gare shi wata tsira alfa gidajen gaba daya sai ya ga tare gidajen garin da ya fito daga gare shi ya zama gidajen gaba daya suna baya ya zama da ya yi wala bai za a yi mina ba wani abu a gabansa daga gidajen ko daura da shi ke za ku hannun riga da shi ba wani gida da yake hannun riga da shi su mala'ikun sannan ba a cewa a cikin sallah ta yarda har sai ya dawo ilaiha zuwa inda ya fara zuwa garba da zuwa da kawai kare ba ko a ce ya zo kusa da ita ya kalla inda ne da kansa da kamil ya zamo nisan da yake da inda zai sallar da garuruwan garin su da gida da garin su ya haura multa bai kai multa ba ba sannan sallah ta kama sai ya cika sallah ba ya ce zai kaso ba wai na wani musafir riga mata arba ta ayyami da matafiya ne ya zama kwana hudu memorin a inda ya je a waje da a bayan salli ishirin salata wanda zai sallah sallah da yake da kai sallah ishirin a ta masala zai cikin sallah wannan haka yake a masabar malikawa shafi'awa a da sanarin makami ne zalika sai ya bar wannan wajen sai in ya maraita wato ya bar wannan wajen to man haraja ko daga sallar zuwa da asara wanda ya fito daga garin su zai tafiya la ni bi sallah za ba da la'asar ba maka da ke minan nahar garin sallah su raka ati ya rage gwagwadon raka a uku rana ta maɗi to sallah masu fari ya tafi to sai sallah ta za a da la'asar a matsayin sallar tafiya wato ya shi raka saboda kamar ya lokacin su ne a halin tafiya inda raka biyu a za a raka ɗaya ta jawo da asar bai mace da kuma ya sallah ma ya salli biyu raka ɗaya idan ko abin da ya rage gwagwadon da za a raka biyu ne kadai a raka ɗan ko raka ɗaya to sannan zaura a rariya ta sannan sai sallah ta za a ɗan sallar zaman gida ya yi ta raka wala sallar sabari ya ita ko da sallar sai ya ta sallar tafiya walau da adadin amsa raka'atin da ake zai da barin su ya rage raka'a biyar rana ta bani na sayan lahu ma alhali ya mance bai yi azhar ko la'asar ba bai azhar da la'asar ba gaba daya amma sai da ya dawo garin su ya rage raka'a biyar a ce rana ta bani to sallar ma alhali ya sai sai sallace su irin sallar zaman gida wato yi su raka'a ko gudu kamar ya rage su ne alhali yana mazauni gida sai ka dogara da arba'in raka'atin yau ko ya rage kamar raka'a hudu ne ba akalla ko kasa da haka ila raka'a na zuwa raka'a daya sannan zuwa safariya da wani sunanariya ga wannan halin sai ya sallaci azhar da matsayin sallar tafiya domin kamar lokacin shi alhali yana cikin tafiya lasar ko ya yi ta sallar zaman gida ya sami lokacin ta yana a mazaunin gida raka'a hudu wai karfa filai da idan ya dawo da daddare ko karfa gida lilmai da kafin ya rage raka daya a ce alfijiri ba sau ko fiye da raka da na mai kun sallar magariba wani sha a ɗaɗi bai sallaci magarba da isha ba ko sallar magariba salasan sai latin sai sallaci magariba raka uku wani sha da biyar sallaci isha kuma sallar zaman gida walau haraja da ake zai fito ga karfe jami'in lalai raka tun ya rage raka daya kafin rana ta wadi ba sau ko fiye da raka sannan magariba sai sallah su magarba wata ita da ba a yi mata wata sallah daban da tafiya a ko irin hali raka uku ake yin da su masallar isha a safariya da kuma mai sallar isha irin sallar tafiya wato ya yi ta raka a biyu babu wakil salatu juma'a wannan babi ne a cikin sallar juma'a wannan babi ne a cikin sallar juma'a musayin da juma'a ta yi farira tafiya zuwa ga juma'a tafiya zuwa ga yin sallar juma'a abu ne wanda ke farilla lalle ne da ka mukallafi wanda ba ma so ne ba ba wanda bai da wani hanzari da zai ba shi damar a cikin je juma'a ba wajibi ne ya tafi zuwa ga juma'a ba za a lokacin ko da tafiyar take zamowa wajibi inda julusun limami alalima yayin da liman ya zauna a kan mimbari wato masu nuna kulasa ne me kiran sallah sallah ta cikin kiran sallah wasu ne ta mutu kake mato sunna wata ta gabata ma'ana tsarin da ake kai tun da an yi tsado shi ne sun harar mana shi ne cewa su masu kiran sallah su hau kan hasumiyar masallaci a yayin mana da masallaci a wannan lokacin bai wa azinu na su kiran sallah wayar mu ne zan albai ciniki a sannan haramun ne in ciniki a sannan haramun ne ko kuma ma shi ba lisa'ila da daga abin da zai dauke hankali daga tafiya zuwa zuwa وهذا الأذان الثاني وأنا كده صلى نبي وأحد سبوب الأمية لأن الأمية ليس فارد والجمعة صلى الجمعة تجب بالمسجد كان أوجبها تتابعي لأن ذلك بالقوي والجماعة تقوم جماعة مثل بايا جمعة wadda fiha wajibatu in kudu ba a ciki sallar juma'a lalle ne dole ba a sallar juma'a sai da kudu ba kamar salati kuma dole ne ita kudu ba ta zama ka sallah sai an fara kudu ba sannan ake sallah wato kawai imam alaƙa sun hawa su liman lokacin da yake kudu ba ya dogara bisa gwafa ko bisa sanda wajen su ya wani ya zauna a farkon fi sadi hari kuma suke warba salatu inna faragi ai ka masalla lokacin da aka gama daga hudu ba in ka gama daga hudu ba shi ke nan sai ai ka ko sallin imam raka'a ne liman da sallaci raka a biyu da sharufi kuma da kira yana bayyana wa ce raka a biyu da karatu wa ya karabu fil ula bi juma'ati wa nahwiha ina karatu a raka ta farko da wasu da juma'a da abin da ya kama da ita wa bisani ta yana taka hadisu gashiya wa nahwiha a raka ta biyu ko ya karanta kamar sura da taka hadisu gashiya ko wadda ta kama da ita wajen su tsayu ilaiha alaman fil misir wajibi ne a tafi juma'a da duk wanda yake zaune a gari kuma ala salasa ta iya alfam ya limin da kuma wanda yake iya haura mulku kuma daga gari ba haka na ko kasa ma da mulku to wajibi ne ya zo juma'a da iyaka an samu sabani mulku ana duban daga ganuwar garin ne ko daga masallacin juma'a tunda ta yi zama a samu garin da yake daga inda masallacin juma'a da ke ma zuwa ganuwar garin zuwa katanga da ta kewaye garin ya kai mulku to kamar irin wannan wanda yake a wajen ganuwar ko kaka sai a ce kenan ma shi juma'a ka tojo ba kansa ko kuwa a yi daman daga ganuwar ne ake lissafin mulku to shi ne a samu sabani a tsakanin malamai wala ta yi ba da musafir juma'a ba ta zaba a kan wanda yake matafi matafi juma'a ba wajiba ba ce a kansu wala ala alimin ko wanda suke amina wala ala abin haka nan bawa ba a juma'a ba ta zaba a kansu wala mura'atin ko mace wala sadi ko yaro karami wala ko in har na abu idan bawa ya je wajen da za a yi sallar juma'a ko mura'atin ko mace kalif salliha ta sai su zo da sallar juma'a ila ya kazantar da ya fi shura a wajen malikawa shi ne cewa ita mace ko da tana inda za a yi juma to juma ba ta zama wajiba ba a kanta amma dai an so ne tafi da juma inda ya zama kunna da juma ba zai jawo zuwa wata fitina ba sai dai aliyu jihuri cikin malikawa ke cewa man harar juma ta min zuluzuri alaihi an yarkula ma'ahu kadari wala ala uzza wala ahli safar wala abdi fi'iluha wa illa duk wanda yake aka ce an ɗauke masa ba sai ya yi juma'a ba to amma sai zama san da za a yi juma'a yana gurin da za a yi juma'a ya zama masa lalle wajibi ne ya bi a yi sallar juma'a da shi amma aka ce banda mace ko wanda yake matafi ko wanda yake bawa su wannan juma'ar ta zama wajiba a kan su ba wata kunin da samu an fi so ta riga mata su zama bayan safin maza wala ta riga dole ne mata su zama bayan safin maza wala ta riga ta sha bai yarinyar mace ba ta fita don juma'a a ba daidai ba ne mace wadda take za a iya sha'awar ta ce za ta juma ko ya sabu da imam fi hurmati wajibi ne a shiru ga liman lokacin da yake kan ba wasu nasu mutane su kasance musul da hawa ne wanka a dan juma'a wajibi ne mutane ba son daukar garje abu ne mai kyau wale su za su yawon nare amma da aka ce a ɗauki garje da juma'a ba wai ana nufin da sassafe mutum ya tafi masallaci ba bar wajen malikawa ma aka karahiya ne wale ta dai ya fara mutum wanda zai iya iska turare saboda juma'a wayar ba su kasar siya ne ya sa mafi kyawun tufafinsu wa fili na mu abin da ke zuwa zuwa gare mu masu ba malikawa a yanzu da ba da farage ya koma gida ba an gama juma'a wala shi rufar fi musulmi kai ya ce zai zayi wata nafila a masallacin wala ta nafila in sha kabla ya yi nafila kafin juma'a in ya ga dama wala faru zalika da imam liman ba a cewa in ya ji masallaci zai zaya wata nafila wala ya rufar mai bara kama ya fi abin da ake bukata yana zuwa yana shiga to ya hau kan yin gari ba ya tsaya yin nafila ba babu shi salatul fati ne ba ne a cikin sallar su ko salatul fati sallar su da fari ana yin da halin tafi da yake a halin tafiya ba wai yana nuna cewa ba a halin sallar su ba a halin zaman gida ba a ko a halin zaman gida ne in ya dau a halin sallar su da zama suna karɓi su za su yi su kawo su ya zama ana ganin su da za su ce za su yi sallah gaba ɗaya ba a yi sanin da kafirai za su haƙe su to sai a da mara biyu ne ya zama rabin za su iya kare kafiran da sai a raba biyu da ne su yi raka a yi ta da jiko da kwarka a yi ta da jiko don ko siyasa da ko raka a yi ko raka a yi da karfin da ya kawo wato bai da makoni yadda nan da ba zai faɗa sai dai illa iya ga makoni sanan gane da su fanni cewa sallah na halin tafiya ne ne mai raka abu da ke to za a yi asarar da za a yi tarka a biyu shi ya sa kudin da yake za a kasa mutane gida biyu ne a yi sallar da su ya zama kowanne za a yi raka a ɗaya ne da su idan ya kula yadda ake yi idan mutum da sauran abubuwan gaba idan mutum suka ji sauran abubuwan gaba an yi daga dami imam shi ne da min kuce gaba da ake kaɗe wadda ma'aikata suke musulmi har ba musulmi biyu a waɗannan su zo tare da imam sai sau wai da ala ya fara cikin wata kungiya kuma wajen talatin suna masu fuskantar abokan gaba wai sun da liman da ya kashe raka liman su da sallaci raka da wannan jama'a jama'a farko da suka zuta da shi sun da sun tuka ayo sannan ya ci gaba da zama a tsaye ya tsaya tsaye ko ya sannu da lafsun da ka su wannan ba za a maraka a daya wato su zo da raka a daya da ka rage da shi sun da sannu sannan sai sallama a nan ya fara cewa za su yi sallama da suka yi raka shi ne wurin da za a ce mamu yan gari man sallama a halin ko sallasa ta yi ana cewa da inda ne man mamu yan gari man sallama a ko sallasa ta yi amma an da ana ke bai ko na kasa yana sa su su je su ga inda jama'a su suke su je su ga inda jama'a su suke su mayar da asabu sannan jama'a ta su tullo bai ko yi nuna su yi haram a hankali jama'a da alima bai sanni bihim a raka ta saniya ta kusurla ta raka yi da su kuma ya shahara annan da take ya biyu sallima ya sallama su ne karo da raka ta lafi ba ta su sallama su ta shi ta za mu raka da ta zai shi amin ya kawo da zai ba zai sallama ne ba zai tsaya saurara su ba amma ni askari ya kawo cewa bai zai ji ta biyu akwai wani da cewa baya ce bai sallama ba sai ta shi sun kawo raka da yadda da yanki musu sannan sun kawo su sai sallama su ma su sallama akwai kawai kuma da cewa a sai ya sallama sannan su su da kafin ake su sun kawo da ɗayan da ta rage musu wanda sai tafi bayan sun gama a raka a tafiya su ka sallama shi ke nan sai sai sai su tafi to aka da wani salafi fara'in haka yake aikatawa a salafarin lakulli haka ba ɗaya amma Allah asar magarba amma Allah asar yi sha su ba illa magarba amma ba da magarba sai da misali da ake nuna kare shi zai tsallaci raka biyu da jama'a ta farko wani zane ta raka da da tsallaci raka a ɗaya ko da jama'a ta biyu don tsallaci ya fi tare idan ya tsalla tsalla tsoro da mamumansa a halin zaman gida ba halin da biya ba ba inda yake ake kasar tsalla ba ya ce da jawabin saboda tsoro ya tsananta tsallaci tsoro za su wani sha'i kuli da aikata da ka ake ya tsallaci raka biyu ne da kowace jama'a za a kada ta da insha jama'a farko ya daga aji jama'a da bi ma ya daga aji da su tun da kowane da salon da guda ko wani rawayi gudu ne wani kuma salatin da Allah ne mai ga mutum ya kan sallah ne mai kiran sallah a mace ga ba da jaddal kawo da tsoron ya tsananta ya buƙatun ma cewa a raba jama'a gida biyu da zalika ya haura wannan abin ya fi karfin ma a ce a raba jama'a gida biyu to sallau sai sai sallah ko da nan dai ne ba diga da aka ce gurgurdan ikon su kun shatan a ruwa suna masu takawa daga kafa mahaya mashi na ausa'i suna masu tafiya a hankali ko masu gudu ko da abu da ne sai a sallah to sai da kibla ce wa da su sai da yana da sun fuskanci alkibla jama'a da su fuskanci alkibla ba kai za su fuskanci alkibla sharadi ne amma tare da zaman lafiya shi yasa bai wajen sai ke cewa wa ma da amnis da gibalo ayyul ka'abati liman bi makkata wannan kuma babin sallah tsoron nan yana nuna matsayin sallah a musulunci cewa sallah a musulunci dai ba a tasara matakar mutum yana cikin hankalinsa ko da halin tsoro ne to inda da ta kama sai a yi a iya sallah ana tafiya a iya yin sallah ba tare ma da an yi sujjada ba sai dai a yi niyyar sujjada ba tare da an yi ruko ba sai a yi niyyar ruko ba tare da amsa da alƙibla ba saboda ya dau wato duk wannan ya nuna muhimmancin sallah a musulunci za mu ji salatul idi wannan babin ne a cikin sallar idori wata kabiri ayyami mina ayyami mina wata kabiri da kawai wannan da ake amfani kan mina ko salatul idi ne ko sallar idi guda biyu da idin da yake bayan a zaura mara da idin da yake na layya wato kashe garin arfa sunnatun wajibatun sunna ce gaggarfa ya rula aliman aliman yana fita domin ta kunna da sauran mutane yawa a watan wakacin azumi ba da za a sala yanda idan ya kai gurin da ake sallar zai kana ci sala wakacin sallar zai wala fiya zanu malaika sallar idi ba a yi mata kiran sallah haka nan bayan kuma ba a yi mata ita sai sallar bai mura ta ce ya sallaci raka a biyu da jama'a ya farofi na jihar yana karatu a sallar idi na rakawai na guda biyu a fili yake karatu biyu mai qur'ani wasu risar bilala wa shamsu ru'aha wa nahwihi yana karanta fatiha bayan fatiha a raka ta farko ya karanta sabbi a raka ta biyu kuma karanta shamsu wa shamsu ru'aha ko abin da ya kama da su surorin da suke kama da su ko tabiru fil ula sab'an qabla al-qira'ati yana yin kabbara bakwai a raka ta farko kafin a ce ya fara karatu ya wuce fiya ta kamar da ya rani yana da sa kabar har ma cikin kabarwarin nan bakwai ma'ana ya zama kabarwari shida kenan banda kabar har wata sani ya ce amsa ta kabila a raka'a ta biyu ko yana yin kabar a biyu biya da kabilar sulkiyar ba a sassa a kabar mikewa a ciki ko kai kulle raka a cikin sanda ta ne ina sujada biyu a kowace raka sun mai ta shahadu sannan ya dai ya mu sannan mai sallah sun mai raka mai bara sannan ya hau mai bari ko ya haɗu ya kudu ba ita hurba idi sai bayan an yi sallah ba kamar hurba juma'a ba da ake gabata da ita kan sallah wanda musu yi awwal mace ya zauna a farkon hurbarsa ko sadiya da tsakiyar hurba sun mai sarrafa sannan kuma in ya gama a tafi wata ko an yarda min dalikin gai da dalikin lati a tabi an so liman wanda ya je wa mutane sallake in zai koma gida ya koma ta wata hanya ba ta hanyar da yake ya biya zo ba aka ce ko dan dai ya zamo da almajiran hanyoyin biyu ya zamo diye musu a sadaka ko kuma a dan ya zama mala'ikun da suke tsayawa a kan hanyoyi su shaida masa na wannan hanyar sun shaida masa na wannan hanyar sun shaida masa wannan tazar sauran mutane ma da suka je idi su ma haka ake so su wani kare kalar da alayya ne tare da biloriya ce sai fito da dabba da zai layya da ita ilal musalla ya zuwa wurin da ake sallar idi har zawa haka ya yanka ta idan ba ragomi ba ne auna hara ko iso ce ta idan ragomi ne ne a nan zalikan nasu da mutane sun cewa liman ya yanka layyarsa ya zama kowa ya samu damar ya je shi ma ya yanka tasa dan su da ba da ya yanka lai yasu ba an sai yanka a wurin lima wala sulillah fi rujihi min baiti ya mace Allah ya fito wasa daga gida fi fidi wala a sallar ya karamar sallah ko sallah ko ban sallah jahar ana mata Allah ko asiri ya ce musalla ya kai wurin da ake sallar idi al-imamu nasu ka zalika da liman da sauran mutane da haka ne kowanne ana bukatar ta ambatan Allah ya zada al-imam bi salati idan liman ya fito ya shigo don sallah ka dau zalika yanke kabarbar wai ka biro da bita ta dai liman suna yin kabbara da kabbara su liman fi wabbati a hudba idan liman a hudba ya zo da kabbara to su ma su yi kabbara da wani su da wabi ma su ya zalika su yi shiru gare shi a cikin abin da ya tono wannan bayan ka da ayyaman nare idan kwanukan layya ne ba dokar birin nasu mutane su ringa kabarbari da wani salawat bayan salloli domin salatin zuhuri ana yin kabarbarin nan batun daga sallar azhar min yomin nahar daga ranar layya ila salatin zuhuri har zuwa sallar asuba min al-yawmin wadi min dabaini na kudu daga layya wato a zama kenan kabarbarin za a yi ne bayan sallar farilla goma sha biyar salloli goma sha biyar ko a yi ba iya mimina wannan shi ne karshen kwanukan mina wanda bai ta'a alfili ba wa yi tasbih yana yin kabbara idza sallat subha idan ya sallaci asuba a yini na hudu sun mai kadau nan ne ya daina kawar bar wata kabiru gobe da salawa ta kawar wannan da ake bayan sallolin nan siffar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in ya faɗa haka ya wadatar domin jama'a ma ta kabiru ta alila wata ne dan fasal idan ya hada da fadin la ilaha illallah da alhamdulillah alhamdulillah ta arza kabara yana da kyau haka din ya yi kyau ya kulu zai ce in sha zalika in yi so ya hada takabirin da tahlilin da tahmida ya ce Allahu akbar wallahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wa garruya malikin haza an ruwaito wannan daga imam malik wal awwal an ruwaito ma na farko cewa kawai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau uku wa kullu asabwal kullu wasu kowanne yayi kowanne a ciki yayi wal ayyamul ma'lumat kwanukan da ake kiran su ayyamul ma'lumat wanda aka ambata a cikin suratul ajwa surul lahfi ayyam ma'lumatin alama da daga min bayyinatul an'am ayyamun nahari salasa su ne kwanukan da ake layi guda uku wato daga ranar idi ranar sallah da kashe garinsa da dai kashe garin iyakarsa kenan ayyamul ma'luma sun kare to ayyamul ma'dura to ayyamul ma'dura ko ayyamul min su ne kwanukan min to ayyamul salasa ayyamin ba da yamin nan kwana ini uku ne bayan ranar layya a shi yasa ranar layya ba ma'adudi ba ne amma ma'alumi ne kashe gari ma'adudi ne ma'alumi ne ɗaya kashe garin ma ma'adudi ne ma'alumi ne ɗaya kashe garin kuwa ma'adudi ne ba ma'alumi ba wani kusur da ile ne wanka dan ili dan zuwa ili hasar abu ne mai kyau wala sau zazu amma ba a ce dole ba wasu ta mutu yi mace an so sha turare a cikin ili ba a san gaskiya bai an san sa tufafi kyakkyawa babu fi salatul husufi wannan babi ne a cikin sallafin ya rana da salatul husufi sallafin ya rana sunnatul wajibatun sunna ce gaggarfa da za su mace shamsu idan rana ta buya farajar imamu ila masjidi liman sai ya fito masallaci sallafiyar rana a masallaci ake ba masallatar idi ba saboda da salatar nas yana zuwa sai ya bude sallah da mutane yana zuwa sai ya bude sallah da mutane daga da zalim wala ikamatin ba a kiran sallah ba a ikam sun makara sannan ya karanta jira'atar dawilata karatu dogo sirrin yana yi karatun nan a koyi ba a fili ba bakar ce kamar gwargwadon yadda zai karanta surar bakar sun mai alkau sannan ya ruku ruku an daure ruku dogo na zalika kamar a ce inda surar bakar zai karanta ya isa a ce ya karanta ta a rukun nan nasa sun mai alkau rasa sannan ya daga kansa ya kuru ya ce sani allah na hamida sun mai garau sannan ya karatu nuna kiracin ula amma karatun da zai yi a wannan tsayuwa ta biyu daga raka ta farko ba ta kai kamar karatunsa na farko ba inda aka ce kamar gwagwarin da zai karanta suratu ali imran sun mai rikau sannan ya rubu na wasani ya kira ce sani kamar dade wanda ya dade a ruku kamar dade wanda ya a karatunsa na biyu sun mai faura sau sannan daga kansa daga ruku ya kuru ya ce sami allahu liman hamida sai Allah wani mara midan su ne su sannan ya sujada sai da shan ta mace ne sujada biyu cikakku sun mai ko bayan ya sujada nan biyu sai kuma ya miƙe tsaye sai ga rawar da ta yi allaci ta da zalika mai karatu amma bai kai karatun da yake bin wannan ba malamai suka ce kamar yadda zai karanta suratul nisa sun mai ko na hauka ya ce sannan ya rubu ya dade a rubu kamar da dai wanda yana karatu sun mai ko sannan ya daga kansa amma ga kallon da muka ambata sun mai karatu da gidaje ya zai sannan ya karatu amma karatun bai kai kamar wannan ba sun mai yarka wato kamar yadda zai karanta wato wato suratul ma'ida kenan sun mai yarka sannan ya rubu na hawa zalika kamar wannan sun mai yarka sannan ya daga kansa kama zakar na da muka ambata kuma su sanin ya sujada kama zakar na da muka ambata ya sujada kamar yadda muka ambata suna da shahad sanin ya tayya wa sallama ya sallama wani mace ne dukkan laifi nake yin sa zalika an yi fa'ala na ga wanda ya so ya sallah a gidansa kamar yadda su faɗa aka ambata yana da damar ya aikata wala sa bi salati yuzubin kamar in jama'a ba a yin jami'i a sallar koyan wata sallar koyan wata ba a yin mata jami'i wani sallar na su ina zalika afzal mutane su yi sallah yayin koyan watan daidai ba wato kowa ya a gidansa kuma birafi ya jihar ana karatu a cikin sallar koyan wata a fili misali ko ina wafili kamar sauran rakoyin na fulfili sallah da take ta nafila wadda za a yi da daddare yadda aka so a bayyana karatu a ita plus bis da salatu sun fi shan sufat mura ta batu ba wata wani ba tsararriya bayan an yi sallar koyan rana sallar koyan rana in aka yi ta ba a cewa za a yi wata hudu ba hudu ba wadda take tsararriya wala ba sa yin izan nasu amma ba laifi ya gargaɗi mutane wani zan kira ya tunatar da su babu rufe salatul istinsa wannan babi ne a cikin sallar neman shayarwa wa salatul istinsa yi sunnatu sallar neman shayar da ruwa sunna ce fuka da ake tsaye da ita yarin da al'imam limai na fitowa don sallar neman shan shayarwa wato sallar neman ban ruwa kuma yarin da kamar yadda yake fita don sallar idi rahawatan da hanzu wani sallibin nasu raka a ta yi masallacin raka a biyu da mutane da jarubi yana da girace na bai da karatu a ciki daga rabin su bai so da kala'ala yana karanta zuwa sai sau da wani mai kalala a raka ta farko shan shan ruwa ya karanta shan shan ruwa a raka ta biyu kamar kuma raka ta sai da sai yana yana biyu a kowace raka wa raka ta waye da tun da hukuku daya wata shahadu ko ya sa ba wai kamar sallar miyar kurana ba ce da ake kowace raka hukuku a ita sallar neman shayarwa kowane kowace raka hukuku ɗaya ta ake mata ya tayya wa yusallimu sallama su mustaqbilu nasu bai ci don ya fuskanci mutane da fuskar sa fa julusu da musulata ya zauna azama sun sauka zai zama hannun nasu da mutane suka rudu kama zai miƙe mata wakiya alhali yana ke dogara alhali bisa baka a wasan ko sanda ba da ba da mutane hudu ba sun majalasa sannan ya zauna sun makama kuma ya sake miƙewa fa da bai sake yin hudu ba bai za fa raka idan ya gama da sauran jumla da kusanci aljumla ya fara wala riga a wuri duyan na ya farsa idan ma alamin jumla ya mani allah sai ya sanya abin da yake kafadarsa ta dama ya koma bisa kafadarsa ta hagu kuma allah ya sani allah amin abin da yake kan kafadarsa ta hagu ya koma kafadar dama ba za a galibi zalika amma ba cewa aka yi juya wannan ba bai mai da sama kasa ko ko da mai da ciki bai bai wal alin nasu misal sauran mutane su ai yanda shi mai ne ko ko kai yana yin wannan fa alhali yana tsaye ko ko da shi ko suna yi ne alhali suna da kasaune sun mai yadu sannan ya addu'a ta zalika yanda aka faɗa sun mai yansa sannan ya tafi wani sarki na su masu tafi wala ka turfiya wala filin su biyu ga cikin yanzu ba ka bara a sallar neman shayar da ruwa haka nan a sallar koyar rana ba a yi mata kabbara in ba kabbara harama ba wa kafin warrafe sai kabbara sofiyawa da dagawa wala a zanafiya wala a yi ba a yi mata kiran sallah ba a yi mata inga babu ma alamin mutar ba ma abin da ake aikatawa da wanda yake halin mutar rai wanda ya kai matsayin mutar rai ya yi a yi tafi kuma wanke mamaci ya ake wa mamaci wanka waka fanihi da yi masa likkafa ne wata hamidihi da shafa masa turare wa hamlihi da daukan gawarsa wa dafnihi da zuwa abin wasu ta fi imanin dole min huta an so wanda yake halin fitar rai a mai da shi fuskanta allura da zama yana halin fuskanta allura wai guma wa kudu za gaba an so a rufe idanunsa in ya cika wani da kan la ilaha illallah inda mauti ana lakana masa la ilaha illallah yayin mutu a guda la ya kuda da'ira in ana da iko ya zama yana da tsarki to wa da da'ira kuma fafin da yake tare da shi ya zama tsarka ma wa asan ba ka da shi ya fi kyau wanda yake halin fitar rai ya zama in dai akwai dama wani abin da yake jikinsa na daga najasa a wanke masa hakan duk abin da yake jikinsa ya zama tsarka ne wata ba la karba wa ayro an so wanda yake halin fitar rai kada mutum take ce min na ra ta je kusa da shi wala ta wanda yake cikin janaba ba su baro ulama a hijiratin da ba su yi su wace asu sashen malamai sun yi rangwame cewa a karanta surar yasin a wajen kansa wala ba kuma zalika da barikin auren mamula na da ta yanki da shi wajen wala ba su yi doka ba laifi da yin kuka biddumobi da hawaye shi ne yin yayin ba kuka da murya ba ba kukan kera ba wannan haramun ne wasu tazi amma kyakkyawan duniya wata sabo da yin haƙuri a zaman haka shi ya fi kyau lima da saba da duk wanda yake ya sami iko don haya an sura an yi hanyar daga daga murya da kuka wani ya ko kukan kera wannan haramun ne wala sun sun mai ta ba iyaka a cikin wanke mamaci ba ce ga iyaka da za a wanke shi ba walakin wanke shi ko ba saro ta kun yi masa wanka mara bima'in da ruwa wasu da da magarya wurin dalbula firin kafur ana son ya kafur a wankan gashi ko to saro a wankan ana rufe al'aurar sa kula da kala masu aro ba a ce a yanke farcin su ba wala yi hula ku sharu ba a aske gashin su ba a ce aske gashin su ba sun matsawa da sauƙaƙawa don ku akwai wani abu ya fito wa yin wari'a furu a salati don shi mamaci wajen yi masa wanka fara masa alwala irin alwalar da ake ta sallah a tofa sanu haka din abu ne mai kyau wajen sabi wajen mara ce lalle lalle ne sai an fara masa alwalar ba ana juya shi da bayan sa tulgusu tulgusu wa karkarin sa a wajen wankewa a son haka din shi ya fi a wanke shi yana da mafarki wai mutunsa idan aka zaunar da shi ga wajen yi masa wanka ka zalika wasu su waka duk ma ya halatta wala ba sa da gasile hadin zaudaini sahiba ba laifi ɗaya daga cikin ma'aura ya wanke da yin gari da ruwa ko da ba ta kama ba har ma cewa aka yi su ne abin da fitarwa miji in ya mutu mata sai su ya haku da ce masa wanka kana mace in ta mutu miji shi ne haku da ya mata wanka wal mar'atu tamutu fi safari mace da ta mutu a halin tafiya la nisa ma'aha ya zama ba wasu mata tare da ita ita kenan mace wala maharama mazan ko da suke tare da ita duk ba wanda yake zo muharramunta wato wanda yake ba aure tsakaninta da shi min rijali daga cikin maza fa yuya min rajulun wata ha wa kafaya shikenan sai san namiji mai mata taimama fuskata da ta ta ta kadai iyaka ta fuka ba za a ce a kai ga a gwiwa hannu ba ba a ce sai an kai mirfa kai ne ba walau ka mai turulan da ce mamacin namiji ne ya mama da sabuwa da ruwa zai ilimin ka kai da shi kenan mata sai su masa taimama a fuska da ana an sai zuwa gwiwa na kuma kuna da jira idan ba na fita tare da su ne ba su nuhu da zai masu ramuka ake cewa su mata saboda tsoro ne da su da aka ce su kai gwiwa ya yi ba su kai gwiwa ba su tsorata maza ko karfin rai ne da su da aka ce su za a iya ka kuɗi ta yi su nemi kaiwa ga gwiwar hannun bayan kana cikin ra'atun idan akwai mace min maharin ne daga wanda suke zama haraman sa mace da yake tsakanin ta da shi ba auratayya idan sarar to sai dai masa wanka wasu tarar aurata ba da su tunce al'aurarsa don kan ma mai itacce mai itacce ilu maharami idan aka zuma harami ta da mace wadda ta mutu da salaha ta ya wanke ta biyu ki yi sau da kamurmishin tufafi da su da ne a da sadin a da zai yana gidan jikinta ita wacce ce da wani mai wanka wata daga zuma har masa ce ya ka labura a cikin ta amma ina ce na miji ne yau ta kai da zuma har masa ce ko an ce ba ki dai ko zai ko da ba likafa ife wucin a cikin mara cikin mara salatu ta asuwa a wasu da kawo ba ce shi ba ce uku ko biyar shi ne mara wa ma ju ila lafi abin da ba ta so ne ga ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam sai zuwa ya yi mara sai zuwa ba su tsorata maza ko karfin rai ne da su ga ta sai za a iya ka kuɗi ga yi su nemi kaiwa ga gwiwar hannun kawai kanar tura tun idan akwai mace yin maharin ne daga wanda kan yi maharamar sa macen da yake tsakanin da shi ba a wani sayya idan su da su su ta nemi ta wanka wata ta rada wata wasu da su da sai al'aurar ba kawai kanar mahal mai tasiri mai yi tasiri yin maharamin idan aka su maharami ta da mutu wata ta mutu da tsalaha ta ya wanke ta bin tofi daga rubushin tufafi da tuba ne a gasa ne a da wasu ne ba ci da cikin da wace ce za ta wani mai da wanka wata daga zuwa maharama ba sai ya ka daura a cikin da ya amma idan ce nan ne yau wanka sai da zuwa maharama ta ce an ji ba ci da cikin da zai rubuta Thank you.